أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks ko iks islam kitabu sunna ala fahmi salafi salih wadda take wato a nan garin niyami nijar kenan muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da garin damarsa da falalarsa ya bamu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken hada nasoshi ko yadda ake hada nasoshi ko yadda ake hada ma'anonin nasoshi wanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan shine darasin mu ko zaman mu ko majalisin mu na 190 kenan muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu kamar da yan uwan suka sani littafi na farko littafin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab na al-sheikh al-allamah al-qur'ani muhammad al-amin al-shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin littafi na biyu littafin kuma أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الراسي muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al-a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya to kafin mu shiga cikin karatunmu ga dangadan akwai bita ta matsala guda biyu da kamata mu yi mato bita ta farko a cikin darasin da muka gabata su wanda ya gabata mun cira to waɗansu fa'idodi a cikin kissa wato ta annabi suleiman da kuma wato balkais kamar da suka ce sannan muka zo wajen abin da ya shafi wato kissa ta annabi salih mun kawo wato abubuwa daban-daban game da abin da ya shafi matsala wato a ƙarƙashin matsala ta 805 an inda suka ce ma shahidna mahalika ahlihi wa inna la sadiqun to mun kawo kira'o'in da sun ka zo a wannan wuri kenan kira'a ta hamza da kisa'i da khalaf wajen qalu tallahi lanubayyitannahu wa ahlihi thumma lanaqulanna mun faɗi cewa wato hamza da kisa'i da khalaf sun karanta latubayyitunnahu wa ahlihi thumma lataqulanna to wannan saboda kira'ar ta bambanta la nubayyitannahu kamar su ne suka faɗi abin da za su aikata la tubayyitunnahu kenan kamar nan suna ba juna shawara ne thumma la taqulunna sannan ga shawara da muke baku idan abin ya faru ga abin da za ku ci amma thumma la naqulunna kamar su da kansu ne gaba ɗaya suke faɗin ga abin da suka yi ittifaki akan shi la tubayyitunnahu wato a kira'at hamza da kisa'i da khalaf za ku kashe shi da daddare ma ku kai masa hari domin kalma ta bayyata daga albaitu ne kuma abinda gida galibi yana koyi abu kuma abinda an bayyata shine kuma abinda an ka koyi kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa wa yaquluna ta'a fa idza barazu min indika bayyata ta'ifatun minhum ghayra alladhi taqul kinan la tubayyitunnahu thumma la taqulunna kinan suna ba juna shawara ne sannan asalin shi wadan suna ganin nan fi'ili mudari ne wanda yake mabniyun tun da ittasala bi nunin nunin tawkid mubasharatan wadansu malaman nahwu suka ce a'a nan bai lam yattasil bi nunin tawkid mubasharatan asalin shi latubayyitunannahu ne thumma lataqulunanna sai aka tawa aka shafe nunin ta farko saboda nunin uku sun yawa tawalil amsal sannan kuma iltiqa'us sakin ne sai aka shafe wato abin nan aka shafe wawun kamar yadda kuma sun kace lanubayyitannahu thumma lanaqulanna kenan latubayyitunannahu ne shi latubayyitunna thumma lataqulunna ay thumma lataqulunanna sai aka yi wannan kadiba cikin sharhin alfiya wajen wato ne tawkid mubashirin inda ya kawo babi na al-mu'rab wal mabni na fata an fahimci ni sai mas'alar da ta gabata cikin hadin kissa ta annabi Suleiman inda an ce fa makasa ghayra ba'id da kuma fa makusa ghayra ba'id asim da rauh su suka karanta fa makasa sauran sun karanta fa makusa to an ce makasa yamkusu ko makusa yamkusu kaga wannan yana nuna ilmul qira'at ashira da alaqa da al-awzan as-sarfiyya wani lokaci ta yadda za a iya sanin ashe fi'li yana ilmin tuwa yana wazani daban-daban shi yasa a cikin ilmul qira'at wani lokaci ana taujihin ilmin qira'at da nahwu saboda wasalin ya canza wani lokaci sai ayi kallon sarf saboda wazanin na sarf ya canza ko da ma'anar tana daya ko ku za ta iya canzawa ko kuwa lokacin ayi taujihul qira'at da kuma wato ma'ana ta lugha a gibi wannan ma'ana ga irin yadda za a taujihinta sannan kuma wani lokacin za a hankalta ma wato taujihul qira'at bil qur'an kamar yadda kursi na malik abdullah suka fitar da wato littafi taujihul qira'at al ashr bil qur'an al karim sannan kuma idan muka duba abu na karshe da zamu kara game da wannan matsala din shine cikin kissa annabi sulaiman mun kawo fa'ida wanda yake cewa wajituka min saba'in bi naba'in yaqin in muka duba abu amr da bazzi sun karanta wajituka min saba'a bi naba'in yaqin to kaga min saba'a sai zaman to ya kamata min saba'i ya kamata a ce amma ga min harful jar amma zaman to saba'a nan ya zaman to mamnu'un min as-sarfi saboda kinan yana iya zaman to kamar ba suna ne na wuri ba suna ne na kabila ina fata an fahimce ni to amma idan muka duba wajituka min saba binaba yaqin min saba binaba yaqin an yi sukunin alhamza kamar yadda kumbul ya karanta shi kumbul yana karantawa ne min saba binaba ko zai tsaya ko zai wuce sai yi sukuni to kaga wannan kuma cikin larabci yarin larabci nan ma yana da tawjihul qira'at da tawjihul lugha waɗanda suke yin magana wani lokacin sai su yi sukuni ba tare da sun bayyana wasali ba wani sai ya ce kuskure suka yi a'a qira'ata alqur'ani ta kumbul ta tabbatar da wannan wajituka min saba binaba yaqin kaga bai ce min saba in ba ko min saba kaga ya nuna cewa ana iya yin sukuni yana da kyau ɗalibi ilimi fahimci wannan sai kuma qira'a da ta ce wajituka min saba in binaba in yaqin na an yi tanwini shi sai zaman to kamar suna ne na wuri kamar yadda wadansu malamai suke cewa kadibi tawjihul qira'at littafan da zan baka misali littafin bahrul muhit na abu hayyan at-tauhidi da kuma ad-durr al-masun fi ulum al-kitab al-maknun na al-shaykh as-samin al-halabi da kuma al-qira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam na wato umar bazmul duk da shi wannan risala ce rubuta ta doktora sai ka kuma cikin fihras in kana son ka amfana da ita sai ka dubi duk ayar da ya kawo da tawjihin qira'at sai ka rubuta alama can wajen fihras misali sai ka duba a aya kaza ya kawo bayani kaza guri kaza domin ba a jerin ba jerin qur'ani ya bi ba sai ka sha wahala wajen binciken inda ayar take amma in ka diba cikin fihras duk ayoyin sai ka samu pencil misali ka rubuta daidai aya kaza safha ta kaza daidai aya kaza safha ta kaza sai ka amfana da wannan littafin tun daga bakar hannasi amma in ka ce ka bi shi ka karanta shi haka kawai sai ya zama to zaka samu matsala saboda shi tsari ne na risala an ka bi shi ba tsari ne littafi ba kuma dukkan littattafan da suke da alaka da babi babi haka ne zaka yi musu ka dibi babi kaza ya kawo aya kaza sai ka rubuta amma in zama to littafin tafsiri ne kawai cikin sura kaza aya kaza ya magana kanta amma in littafin wanda yake na ilimi to dole sai ka tsaci wato yadda kawo matsaloli domin shi ya bi matsaloli ne da abuwa ba ya bi tsarin littafi na alkur'ani ba ɗaliban ilimi dai ta rayuwa sun fahimci abin da nake son na ce to a cikin littafin da muke karatu na wato as'ilatul qur'anil majid wajen mas'ala ta 708 ya kawo balid daraka ilmuhum fil akhirah an gane ko yace au adraka wanda ya kawo al-ikhtilaf al-qira'atayn mun yi bayanin wannan mas'ala din cewa qira'o'i sun bambanta akwai sun karanta balid daraka wasu sun karanta bal adraka idan muka koma cikin littafin alƙira'at wa atharuha fi tafsir wal ahkam na ustad doktor ko muce Muhammad Umar Salim Bazmul na kasar Saudiya a shafi na 818 a mujalladi na biyu ya kawo wannan a cikin wuri wato cikin matsalar da yake karantawa yace ya kawo shi ce to da an kace bali daraka da adraka wato Imam Nafi' da Imam Ibn Amir الشامي ده إمام عاصم الكوفي ده إمام حمزة الكوفي ده إمام الكسائي الكوفي ده إمام خلف الكوفي نكارا وانا كوفي كوفي ده كما شامي ده إمام نافع شيكو المدني يتشي سون كرنتا بل الداركا أنغاني كو سنن كما سورا قراء العشرة سون كرنتا بل أدركا to kenan kaga tun da nan qira'at kin sun bambanta to in duk ma'anar ɗaya ce kaga kawai shikenan sai a bambanta maka lafazin kawai amma in kuma wato ma'anar tana iya canzawa to kuma sai a bambanta maka to yanzu maganganun da muka kawo cikin wancan littafi wato shi ne suke cewa yake cewa waɗannan ƙira'at kin ƙira'ar da ta karanta bi qat'il hamzati wa iskanid dari kina qat'il hamza hamzatu qat'in ba hamzatu waslin ba adraka kenan bal adraka ilmuhum fil akhirah yace to ma'anaha abinda ake nufi ta balaga wa lahiqa kenan ya kai matuka har ya rishika kama ta qulu adraka ilmi kaza kamar da ke cewa ilmi na ya rishiki kaza ko ya kai ga kaza ai balagahu ya kai ya kai gare shi wa bal ita ko bal bi ma'ana hal kinan nan ga wagga qira'a ita bal bi ma'ana hal haka za a dauke ta kinan sai zaman to hal adraka ilmuhum fil akhirah fa huwa inkarun an yablugha ilmuhum amra al akhirah kama ana musu musun ne ilmin su shin ilmin su ya kai matuƙa ne ga lahira an gane ko kenan wa fihi ma'ana taqrir akwai ma'ana tabbatar suwa ai tabbas ilmin su bai kai ga lahira ba dan musai da take ba wat tawbih lahum kuma ana zargin su ne domin abinda ilmin ka bai kai ba kana son ka kutsa masa an gane ko wa talabuhum ilm ilm wa talabuhum ilma ma la yablughunahu abadan suna neman abin da sanin abin da ba za su san shi ba har abada don gaibi ce lahira ba za ka sani ba sai abin da Allah ya sanar da kai fal ma'ana yace abin da ake son a ce hal adraka ilmuhum fil akhirah shi ilmin su ya kai ga sanin lahira wa mata takunu kuma ne lokaci za ta za ta kasance ai annahum lam yudriku ilma al akhirah abin da ake nufi a ce shine ba su kai ga sanin lahira ba ilmin su bai kai ga shi kan lahira ba wa waqta wato hudusiha da lokacin da za ta faru wa dalla ala zalika qawluhu bal hum fi shakkin minha abin da ya nuna wannan fassara a a su suna shakka ne kaku wanda ke shakka bai san abu ba bal hum minha amun su makafi ne ai min ilmiha daga saninta musanta ba yace to wa fi ita ko fi a wannan kira'a da an kace bal daraka ilmun fil akhirah ana rufin wato bal adraka bal adraka ilmun fil akhirah wannan kira'a da an kace bal adraka to ita ko da anka ce bal adraka ilmuhum fil akhirah sai wadansu malamai sun kace bal adraka ilmuhum fil akhirah ita fi din nan bi ma'anar ba'u domin akwai ma'anar niyaba a wajen malaman kufa ko kuma ma'anar tadammun ko at-tadmin a cikin wajen malaman basra sai anka ce to nan fi bi ma'ana al-ba'u wa taqdiru hal adraka ilmuhum bil akhirah shin ilmin su ya rishki lahira tunda alima bi shay'i ake cewa ba alima cewa alima fi shay'i ina fata an fahimci sai dai a wajen malaman balaga abinda za a iya cewa me yasa aka yi amfani da fa'un ba a yi amfani da ba'un ba saboda a nuna baka kamar ilimin abu ne wanda bari ko a ce bal adraka ilmuhum bil akhirah ilimin su ya kai ga lahira kanka ce fil akhirah kamar ma abu ne wanda ana nuna ita lahira abu ne ilimi ne wanda ana bukata sai an zarfafa a cikin shi to shin ilimin su ya zarfafa ne game da lahira ko su zarfafa ba bakin abin da suke yi shafi faɗi ne kawai wato al aqwal as-sathhiyya ce wal ahkam as-sathhiyya abu ne wanda za a faɗa ba wasu dalilai galibi a kansa wannan shi ne abinda malam ya kawo akwai sauran bayanai wanda ba dole bane sai mun abin nan nasu to yace to amma qira'a wadda ta karanta bali daraka ilmuhum fil akhirah to yace asalin shi tadaraka ni a larabci tadaraka ni sai an ka ƙara alhamza ita ko wato ta'un sai an ka maida tadalul ina fata an ka fahimci sai aka ce bal bali daraka kina asalin shi bal tadaraka ni sai an ka kawo alhamza an ka ƙara ma fi'ilin karfi an ka ce bali daraka to wannan kuma yace fassara irin wannan qira'a din ina fata an fahimce ni waɗanda sun ka karanta bal daraka domin akwai waɗanda sun karanta bal adraka in muka duba daga cikin wato alqur'a da suke karatun alqur'ani qira'at almutawatira waɗanda suka karanta bal daraka mun kawo su imamu nafi' da imam ibn amir da asim da hamza da kisa'i su wanda suka karanta bal bal adraka imam ibn kathir da abu amr ibn al'ala da abu ja'far da yaqub to waɗanda sun karanta bali daraka ina fata an fahimce to su ko ya zamu yi taujihin qira'ar su sai yace akwai magana guda biyu yace to wannan qira'a al-qira'a bil bi wasl al alif wa tashdid ad-dal wato wannan qira'a dai abinda ake nufi tadaraka ay tataba ya bi juna abuna biyar juna wa talahaqa ya rishki juna daga lahiqani wa fiha qawlani ahaduhuma abu na farko bal takamala ilmuhum yawm alqiyama na abin da ake nufi ilimin su ya cika a ranar tashin alqiyama li annahum mab'usuna za a tayar da su da an tayar da su ko ilimin su ya cika domin yanzu abin da suke jin labari ya riga ya tabbata ina fata an fahimce ni yace an yi riwaya ga ibnu abbas qala ibnu abbas ma jahiluhu fi dunya alimuhu fil akhirah abin da sun ka jahilta a nan duniya lahira za su san shi athani na biyu waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi da kira'a bal daraka ilmuhum fil akhirah bal tadaraka dhannuhum zaton su ya riski juna wa hadsuhum in an ce hadas hads da ha'un ha karami kenan da dalun da sinun ba wancan na hadas ba da ha karami da ha karami da dalun da sa'un ba shi ba shi wancan na hadas abu ya faru ko hadasi wajen malaman fiqh mutum ya fi tsari ko kashi ba shi ake nufi ba nan hadsu da ha'un da dalun da sinun zato da tunani shi ake nufi to sai aka ce bal tadaraka zannuhum zatonsu wa hadsuhum da kirdadonsu an gane ko ya rishki juna fil hukmi alal akhirah a cikin hukuncin da suka yi malahira fataratan yaquluna innaha ka'ina wani lokaci ce kiyamar tana tsayuwa shi yasa suke cewa in ma ta tsayu to ga abin da za su samu wala in ruji'tu ila rabbi wala in rudittu ila rabbi haka da suke cewa suna suna tunanin cewa tana yawa ta kasance inna dhunnu illa dhannan wa ma nahnu bimustaqinin wa taratan yakununa la takun wani lokaci ce a'a kiyama ma ba za ta tsayu kwata kwata ba a idza kunna idaman wa rufatan a inna la mab'uthuna khalqan jadida wani lokacin su ce wato zalika raj'un ba'id ba'id suna ga abu ne wanda ba zai taba yiwuwa ba shi yasa wani lokacin sai qur'ani ce suna shakka wani lokacin ce sun makamci kenan wata jama'a shakka take yi wata jama'a amma ta makamci game da lahira ba ta yadda akwai ta kwata kwata ba to shine abin da ake son a ce to sai kokari mu dan kara fayyace karin bayani domin lokacin da aka yi bincike na ilmi tana yiwa a yi tuntuɓe da wata matsala mai muhimmanci don a kara bayani to wannan shi ne abin da zan iya wato karawa karkashin wannan matsala wallahu ta'ala a'lam to matsalar da za mu tashi a kanta a yanzu bayan wannan bayani da bayan gabata sai matsala wato ta abin nan ɗari takwas da takwas a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid malam yace fa in qila idan anka ce qada'ullahi ta'ala hukuncin Allah madaukakin sarki wa hukmuhu da hukuncin sa an gane ko wahidun duk abu guda ne fa ma ma'ana qaulihi to menene ma'anar fadar Allah subhanahu wataala ce inna rabbaka lalle ubangijinka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya qadi shine zai yin hukunci bainahum sakankanin su bi hukmihi da hukuncin sa to kaga yaqdi zai yin hukunci bi hukumi da hukuncin sa a tsarin ilimin malaman balaga sai a ce to amma an samu wato at-takrar ko al-hashu me amfanin sa wa huwa bi manzilati qawlihi ta'ala kenan yana kamar fadar Allah subhanahu wata'ala inna rabbaka yaqdi bainahum kamar an ce ubangiji zai yin hukunci ne bi qada'ihi da hukuncin sa ko ko a ce yahkumu zai yin hukunci bainahum tsakanin shi bi hukmihi da hukuncin sa kaga sai zama to an ce yahkumu ana ganin ya isa ba sai an kawo bi hukmihi ba ba a ce yaqdi bi qada'ihi bi qada'ihi ba ko a ce yahkumu bi hukmihi to menene hukuncin malin yace to kulna zamu ci ma'anahu abinda ake nufi bima yahkumu bihi Allah shine zai yin hukunci da abinda zai yi hukunci da shi shine abinda ake son a ce kenan da anka ce bi hukmihi bima yahkumu bihi da abinda zai yi hukunci da shi wa huwa adluhu shine adalcin Allah al-ma'rufu wanda anka sani al-ma'lufu wanda an ka saba da shi in an ce al-ma'luf da alhamza abinda an saba da shi ko abinda ake kauna domin dama abinda ake kauna galibi shi ake sabawa da shi amma an ka ce al-ma'luf da ainun ana nufin dabbar da ake ba abinci na fata an fahimce ni li'annahu la yaqdi illa bil haqqi domin ba mai yin hukunci da gaskiya wa bil adli da adalci an gane ko li'annahu la yaqdi illa bil haqqi domin Allah bayan hukunci sai da gaskiya wa bil adli kuma Allah bayan hukunci sai da adalci fasamma al-mahkuma bihi hukman sai ya sanya ma abin yin hukunci da shi sai ya mishi shine ma hukuncin wato abin da ake kira al-adlu fi siyar wani lokacin ga abin da kamata a kawo wata sifa sai a canza mun taba kawo irin misalin wannan misali waja'u ala qamisihi bi damin kadhib sun zo akan riga annabi yusuf akwai damin jini kadhibin ƙarya to kaga jini daban ƙarya daban amma nan masdar ne aka kawo ana nufin maf'ulun bihi ma'ana bi damin makzubin bihi jinin da aka yi wato ƙarya da shi ina fata an fahimce ni to haka nan na to irin wannan yana da yawa akwai al'adul cikin ilimin balaga akwai al'adul ba wancan adalci ba al'adul cikin ilimin sarf da kuma al'adul cikin ilimi wato na nahwu dole dalibin ilimi yana da kyau ya fahimci wannan waqila waɗansu malamai suka ce ma'anahu abinda ake nufi da an ka ce bi hukmihi bi hikmatihi Allah zai yi hukunci da hikimarsa ina fata an fahimce ni wa yadullu alaihi amma abinda yake nuna wannan qira'atu ko ko abinda yake nuna wannan qira'atu man qara'a bi hikamihi Allah zai hukunci da hikimominsa jam'u hikmatin jam'in na hikima kina akwai qira'a da qira'a ce shadda wato tana ana amfani da ita wajen fassara kuma ɗaliban ilimi suna bincike wajen tasirin alqira'at ash-shadda fi tafsir da kuma fi al-ahkam akwai bincike da dama da aka gabatar kan wannan kuma akwai littattafai kuma qira'atu shadda galibi in kana duba cikin littattafan tawjihul qira'at zaka gansu cikin addurrul masul fi ulumil kitabil maknun misali kuma al-bahrul muhit na abu hayyan at-tauhidi musamman wannan littafi al-qira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam na sheikh muhammad bin umar salim bazmud musamman tafsiri na imam al-baydawi zaka malamai suna kawo al-qira'at ash-shadda wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam in kaga dama ka kawo dukkan qira'at kin ma al-mutawatira wa ghayruha ka hada in kaga dama kuma kai bahfi kan qira'at ashadha gurgudun abinda Allah subhanahu wataala ya baka na iko na sani ka samu ka gabatar dan amfanin wato al'umma to wannan shine kenan to wannan shine ne abinda an ka kawo bi hukmihi da hukumcin sa to amma abinda zamu iya karawa saboda galibi wani lokaci mun kaga akwai bukatar a kara wani abu wani lokacin muna kara shi shine cewa da an ka ce inna rabbaka yaqdi bainahum bi hukmihi ana hankalta ma kalma wani lokacin ta fuskar ma'anarta al-qada'u yana nufin hukunci kamar abin da an zartar da shi alhukmu asalin shi shine alman'u hani to sai a hankalta ma wannan tana nufin an zartar da hukunci to alhukmu kuma shine hanawa domin shi hani asalin hakama alaihi yayi masa hukunci akan abu kaza ma'ana ya hana shi domin asalin shi daga alhakamatu ne shine wani karfe da ake sanya ma wato dabba kamar ligzami na doki yana hana shi yayi abin da yake so to na Allah zai yi hukunci ya qadina an hankalta ma kalmar tana nufin an zartar da abu bi hukmihi kuma da abin da zai hana wato mi zai hana zalunci domin nan Allah subhanahu wataala ya ce inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama a cikin hadithul qudsi ma'ana Allah zai yi hukunci hukunci wanda tare da hani yake ba tare da ya zalunci kowa ba shine abin da ake son a ce kina an hankalta mu asalin ko ce kalmar tana iya daukar wata ma'ana ta daban duk da yake suna kusa da juna amma ba ma'ana ɗaya suke dauka ba wannan abin da zamu iya karawa kenan wallahu ta'ala alam kun ba dan mun fi malaman sani ba abu ne ya bijiro ta fuskar bayani muna dan kara shi gurgudun abin da Allah ya ba mu na sani wallahu ta'ala alam matsalar mu ta gaba sai matsala ta wato kenan 132 a cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab domin shi ne kawo matsala wadda take a aya ta 83 malam yake cewa qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa yawma nahshuru ranar da za mu tayar an gane ko an nuna nan litta'zim dan nuna girmamawa ba dan saboda akwai alloli daban ba laysat litta'addudi aw al-jam' wa inma hiya nunu al-litta'zim dan girmamawa yawma nahshuru zawran da zamu tayar min kulli ummatin daga kowace al'umma faujan jama'a kenan fauj ana nufin jama'a shi yasa Allah yace idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja jam'in fauj sai a ce afwajan an gane ko kamar yadda ake cewa mauj a ce amwaj min kulli ummatin daga kowace al'umma za mu tayar inji Allah faujan jama'a min man yukazzibu bi ayatina wanda suke karitar da ayoyin mu ayoyin Allah kuma kala biyu ne akwai al-ayatul kauniyya akwai al-ayatul shar'iyya wanda ya karanta ayoyin Allah na shari'a ya karanta kauniyya wanda ya karanta kauniyya ya karanta shar'iyya shi yasa ko Allah ya ta ya ba manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ayatul shar'iyya qur'ani kenan al-ayatul kauniyya kamar tsage wata irin mu'jizoji da aka bashi da sauransu amma wanda suke karyata su da ka karyata dai akwai wanda zai karyata biyu din kai tsaye akwai wanda zai karyata ɗaya daga cikin su to wanda ya karyata ɗaya duk ya karyata sauran da babu wani abin nan to Allah subhanahu wataala ya ce sai malam yake cewa suratul naml aya ta 83 hadhihi al-aya wannan aya inji malam yadullu zahiruha zahirin ta yana nuna ala anna al-hashra shi cewa tayarwa da anka ce za a yi khasun bi ha'ula'il afwajil mukaddiba ya shafi wannan al'umma ce wanda ta karyata kinan jama'a jama'a da sun ka karyata wa qawluhu ba'da hadha bi qalil amma inda Allah subhanahu wataala ce bi qalilin ma'ana kusa da yace wa kullun dukkan su atawhu za su zo ma Allah dakhirin suna kaskantattu ma'ana ba su da wani matsayi an gane ko shine dakhirin suratul naml aya ta 87 malam yace to yadullu ala anna al-hashr 'am yana nuna cewa hashirkin tayar da mutane ya shafi kowa da kowa kama sarrahat bihil ayatul qur'aniyya kamar yadda ayoyi na alqur'ani sun ka bayyana wannan sarrahat sun ka bayyana shi karara ko kuma ce sun ka kururutas inji malaman zauri an kasratin ayoyi masu yawa da sun kai bayanin wannan to sai mun yi hattara kuma wajen wa kullun atawhu dakhirin wato imamu hafs an gane ko rawi na asim da kuma imamu hamza da imamu khalaf sun karanta wato wa kullun atauhu sauran kuma sun karanta wa kullun atuhu kwakai an ce atau sun zo an gane ko ya ɗauki ma'ana atau kamar fi'ili atuhu za su zo mishi al'ati si jami'in shi atuna kenan asalin shi atuna hu ne sai an ka shahe wato nunun ga mai karatu alkur'ani sai shi hattara in ya zo na ya ce atauhu na an yi amfani da fi'ili ne za su zo ma Allah atuhu za su zo ma Allah kenan nan kullun ta dauki ma'anar jam'i atau ita ma ta dauki ma'anar jam'i kenan kullu in ka hankalta ma lafazinta guda ce sai ka ce kulluna ya'rif in ka gama kuma ka ce kulluna na'rif saboda ka hankalta ma ma'anarta to ya an kai an ka ce waɗanda suke karetar da ayoyi za a tayar za a gaggaba su sannan kuma sai aka zo aka ce a'a wa kullun dukkan mutane ya za a yi da wannan amsa malam yace wal jawabu an hadha amsa daga wannan huwa ma bayyana hul alusi shine abinda imam al alusi ya bayyana fi tafsirihi a cikin tafsirin sa min anna qawluhu cewa fadar Allah subhanahu wataala wa kullun atawhu dakhirin dukkan su zasu zo ma Allah suna kaskantace babu mai wata kima da daraja an gane ko sai wanda yayi imani Allah zai bashi nashi matsayi yuradu bihi ana nufin da shi al hashrul am ta yadda mutane gaba daya wa qawluhu amma fadar Allah subhanahu wataala wa yawma nahshuru min kulli ummatin fawjan ranar da zamu tayar min kulli ummatin daga kowace al'umma fawjan wato wata jama'a yace ai ba'd al-hashr al-am bayan an tayar da mutane tayarwa gaba daya an gane ko yajma'u Allahu al-mukaththibina sai Allah ya tattaro waɗanda suka ƙaryata lirrusuli suka ƙaryatar da manzanni min kulli ummatin daga kowace al'umma li ajli tawbih dan Allah yayi zarge su an gane ko ya kausasa musu magana almansusi alaihi wanda Allah ya faɗe shi cikin nasi karara bi qaulihi inda Allah ya ce akazzabtum bi ayati wa lam tuhitu biha ilma yanzu akazzabtum bi ayati kun karitar da ayoyina ash-shar'iyya da al-kawniyya wa lam tuhitu biha ilman buku kewaye sani ba da ayoyin shi yasa ake cewa al-insan aduwwul lima yajhal shi dan adam yana kiyayya ne da abin da yake jahilta shi yasa ba duk abin da baka sani bane zaka zabu da ka ƙaryata a'a sai har a samu dalilan da za su nuna abin gaskiya ne a gaskata ko kuma ƙarya ne a ƙaryata shi yasa Allah ce bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmihi a cikin wato suratu yunus Allah ce to akadzamtum bi ayati kun ƙaryata ayoyina wa lam tuhitu biha ilman biki koyi sani da su ba amma za kuntum ta'malun ko ko mina kun kasance kuna aikatawa wannan ba Allah na tambaye su ba don bai sani ba Allah ya sa abin da sun ka aikata kuma Allah ya sa sun karyatar da ayoyin shi na shari'a sun ce manzanni ƙarya suke yi sun karyatar da ayoyin Allah kauniya in an yi ruwa su ce mutirna bi nau'i kaza ko ko an kai wani abu su ce ai babu Allah kawai na circe kawai at-tabi'a ce malin yace to suratul naml aya ta 84 fal muradu bil fawji abinda ake nufi da alfauju anan jama'a min kulli ummatin da kowace al'umma alfaujul mukazzibu lirrusuli jama'a wadda ta karyatar da manzanni yuhsharu za a tayar da su littaubihi dan saboda a zarge su a kausasa musu magana hashran khassan wannan tayarwa ce da ta shafe su su kadai wato ma'ana lokacin da bayan an tayar da kowa daga kabari an kare abinda aka su ko sai a yi mi sai a kebance dukkan makaryata su koma nasu bangare masu gaskiya su koma nasu bangare Allah ya tayar da mu cikin masu gaskiya duniya da lahira malam yace to fala yunafi hashral kulli a wannan ba zai kore cewa Allah zai tayar da kowa ba li faslil qada dan saboda azartar da hukunci wa hadha alwajhu malam yace wannan huska an gane kuma ana wannan fassara da aka yi ta wannan da wannan abin nan ma'ana ahsanu min takhsis alfawj bir ru'sa'i ya fi a ce a keɓance shi da manyan su ake rufi manyan masu wato ƙaryatawa kama zahaba ilaihi ba'dhum kamar yadda sashen su ya tafi akan haka malam yace sashi mai taqiqin wannan littafi yace ka diba cikin tafsiri na al-kashaf da kuma zadul masir na ibn al-jawzi ba ibn al-qayyim al-jawziya ba ibn al-jawzi wato wanda yake mai talbis iblis na akwai bambanci tsakanin sunayen su shi ibn al-jawzi ma ya jima daga bata sannan su ibn al-qayyim al-jawziya suka zo dalibin shaykhul islam ibn taymiya rahmatullahi alaihim ajma'in wa rahimallahu jami'al muslimin to dan haka dai wasu kace min kulli ummatin fawjan jagorori ake nufi wasu kace min kulli ummatin faujan a'a nan waɗanda suka yi aiki wato suka karyata sai a maida su gefe waɗanda suka yi gaskiya su kuma a maida su gefe kenan za a tsabbace a maida kowace al'umma a tace inda take mai ƙarya shi tafi tare da mai ƙarya mai gaskiya tafi tare da mai gaskiya to wannan shi ne abin da malam ya kawo a ƙarƙashin wato wannan aya amma kafin mu je a mas'alan mu ta gaba shine cewa anan za mu fahimci da ake tafsirul qur'ani bil qur'an yadda wato kalimomin alkur'ani dama in kana sun kai tafsirin qur'ani bil qur'an akwai ka'idodi guda biyar da malaman tafsiri suka aza akwai kuma ka'idodi guda hudu na hada aya da aya muna zan faɗa su saboda amfanin ɗalibai yan uwanmu a matsayin mu na ɗalibai na farko shine malamai suke cewa kadiba tsakanin al'am wal khas ko kuma al'am wal am al umumaini ta'arud al umumaini ko kuma tsakanin al mutlaq da al muqayyad ko kuma tsakanin wato almujmal da almubin ko ko almufassil an gane ko sannan kuma wato tsakanin annasikh wal mansukh da kuma tsakanin alqira'at duk in kana sun kai tafsirin alqur'ani galibi in ka kalli waɗannan zaka iske wagga aya ta yi ijma ta yi ijmal wagga ta yi tafsir wagga ta yi itlaq wagga ta yi taqyid wagga nasikh ce wagga mansukh ce an gane ko wannan kuma mujmal ne wannan kuma ya zo mubin ne ta haka za ka iya fassara alkur'ani da kwani ko ko ga kira'a ta zo ga wanda take fassara ta ga kira'a ta ce kaza ga kira'a ta ce kaza in ka gano wannan ka'idodin guda biyar da kyau tafsirin alkur'ani da alkur'ani insha Allah ta'ala zai baka sauki abu na biyu sai ka dubi kuma ka'idodin da malamai suka ce shine wato mu'tamadur rabt yadda ake hada ayoyi ka'ida guda hudu ne abin da yake hada ayoyin alkur'ani gaba ɗaya ba ma ayoyin qur'ani ba ko hadisai abin da yake hada su ko kuma ayoyin da hadisan ko kuma a'a kowace magana ta wani nassi in ana son a hada ta abu hudu ne ake kalla na farko al-lafzu shine lafazi kaga yanzu da Allah ya ce wa yawma nahshuru ita kalma ta al-hashru abinda zai hada ta da sauran kalmomi na al-hashru al-hashru duk inda Allah ya kawo al-hashru sai ka dauki wannan kalima kaga ka samu abin da ya hada su inda Allah ya ce wa idhal wuhushu hushirat kaga nan ba mutane bane za a tayar amma dai yana da alaka da tayarwa na tashi alkiyama kenan ka samu karin ma'ana za a tayar da mutane kuma za a tayar da dabbobi wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada ya nuna za a tayar da kowa da kowa an gane ko to wannan kina allafu kenan duk ayoyin da sun kace alhashru alhashru alhashru ka tattara su ka ji ka samu sa'a na biyu sai alma'ana akwai kalimar da da wata kalima an gane ko ma'anarsu daya ko kuma kusa da juna suke abin da ake kira almutaradif ma'ana daya ko almutaqarib wanda ma'ana ta yi kusa amma kuma ba kalima guda bace ma'ana asalin su ba asali guda bane aslul ishtiqaq misali kalima ta hashara tana nufin tayarwa a to kuma akwai kalima ta siqa za a gaggaba su wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara to kaga ayat da ta nuna siqa daga saqa ya suku ne an gaggaba abu an kora shi ita ko hashara an tayar da shi to kidan kaga za a gaggaba su za a kora su sai ka samu ma'anar tayi kusa sai ka hada shi ma wannan kaga sai ka hada alaka na uku kuma ana samun alaka ne tsakanin abu bayan al-lafzu da al-ma'na sai al-qissa kissa da kissa kissa annabi Musa ta zo a bakara ta zo a araf ta zo a shu'ara sai ka hada da sauran surori na an ce kaza dan ba a ce kaza ba sai kai tafsirul qur'ani bil qur'an sai kuma abu na karshe al hukm hukunci shine yake hadawa kaga hukuncin jini ya zo a cikin suratul baqara hukuncin addam ya zo a cikin suratul abin nan al maida hukuncin addam ya zo wato a cikin surori daban-daban sai ka har hada misali cikin suratul an-nahl sai ka tattaro ayoyin ka ga menene alaka tsankarin su am ne wal khas ko mutlaq ne da muqayyad ko kuma nasikh ne da mansukh ko ko mujmal ne wal mubin to in Allah saka Allah ya taimake ka gane wannan ka'idodin da izinin Allah tafsirul qur'ani bil qur'an zai maka sauki insha Allah ta'ala to kaga wanga hashir Allah ya faɗi da za a gaggaba masu imani ka kuma cikin suratul az-zumar misali kaga yadda za a gaggaba su wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara yadda za a gaggaba su kuma in hadisai ne sai ka dauko hadisan da suka faɗi yadda za a tayar da mutane da tashin alkiyama yadda za su tashi da roba ba kaciya ba sutura ba kaza ba kaza sai ka tattaro ma'anoni daban-daban daban-daban daban kaga alaka ayoyi da kuma hadisai musamman kadiba cikin ad-durrul mansur fi tafsir bil ma'thur na imam suyuti ya tattaro asa hadisai na manzo sallallahu alaihi wa sallam da kuma maganganun sahabbai da salaf sai kaga taba'atu darul hijra akwai taba'atu darul hijra wanda an yi tahqiqin waɗannan maganganu ko kuma kadiba cikin mawsu'atu tafsir bil ma'fur wanda mujalladi kusan 24 ne da aka yi wanda musa'id at-tayyar ustad dr musa'id at-tayyar yayi shugabanci nan zaka samu hadisai da dama kuma ka kuma cikin tafsir na ibn jarir at-tabari taba'a wanda an kai tahqiqin ta wato hadisai da maganganu na salaf waɗanda sun ka fassara wato waɗansu ayoyi sai ka samu maganganu na salaf an gane ko wato waɗanda kuma an yi tahqiqin su tahqiqi na ibn jarir tabari na abdullah bin muhsin turki wanda ya zama shugaban rabitatul alam al-islami majalisar malamai ta duniya kuma tahqiqi misali na sheikh ahmad shakir kuma koko al-muhaddith ko kuma tahqiqi na mahmud shakir wanda malami ne wanda ya san asar amma ya fice a fakin tarihi yana da wato musu'at tarihi al-islami sannan kuma akwai tahqiqi na ustadu dr hikmat bashir profesa da yake a jami'ar madina duk da yake bai karasa ba ya kare tahqiqin ibnu kathir muna fatan allah bashi iko ya karasa tahqiqi na ibnu jarir at-tabari to yan uwa musulmi wannan shi ne ya kamata in kawo a gurguje a karkashin wannan mas'ala sai mu je a mas'alar mu wato ta gaba mas'alar da za mu je ta gaba ita ce mas'ala ta 800 wato da abin nan mas'ala ta 800 kenan wato da tara a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid domin ita ce take akan jerin ayoyi malam yace fa in kila idan anka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace alam yarau shin bu su gani ba an naji alnan laila mu mun sanya dare inji Allah li yaskunu fihi dan su samu natsuwa su kwanta su huta an gane ko sakana shine kwantawa ko kuma sakana samun natsuwa ko sakana inqita'ul haraka domin mutum ya banci ai zai daina motsi to Allah ya dare don a huta ba laifi bane akwai yanzu kasashen duniya inda ake aiki 24 hour hours an gane ko ko 24 su 24 an gane ko to wannan ba matsala bace asalin dare don bacci Allah ya shi don baka bacci ba wannan sha'anin ka ne wannan hara Allah ce mun sanya yini ya zama to mubsiran an gane ko wato wanda ake gani a cikin sa ma'ana akwai haske kuma ana harkoki na kai da kawo to malin yace walam yura il muqabala amma nan Allah bai hankalta mu muqabala ba nan an ce muqabala ba irin wanga muqabala da ake cewa ba malami ya tattauna ya muqabala da wani duk da yake galibi an fikiran ta munazara an gane ko munazara wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan ko wannan ya kalli dalilan wannan wannan ya kalli dalilan wannan wadanda suka ce a ba a ce mata muqabala amma malamai suka ce ana ce mata muqabala muqabalatu dalili bid dalil ma'ana an fuskanci dalili da dalili amma abinda an kafi amfani da shi shine al munazara yace to lam yura'il muqabala Allah bai kiyaye muqabala ba cikin wannan aya nan yura'i kamar a hankalta mata da gara'a ne yura'i shine ya kiyaye abu an gane ko daga nan an ka samu wato ar-ri'aya yace bi qaulihi ta'ala inda Allah ce wan nahara shi ko yini mubsiran an gane ko ana gani fihi a cikinsa an gane ko mubsiran fihi ana gani wato bi qaulihi ta'ala wan nahara musiran fihi a cikin wannan koko cikin wannan nassi misali koko fihi a cikin shi an-nahar ke malin yace qulna zamu ce ra'al muqabalata don nan sun sa ra'iyal muqabala amma abin da yafi fitowa a fili a ce ra'al muqabalata ya hankalta ma wato fuskantar abubuwa al-ma'nawiyya ra'al muqabalata al-ma'nawiyya na Allah ya kalli muqabala ce ta ma'ana ta ma'ana dunan lafziya ba ta lafzi ba li'anna ma'ana mubsiran da anka ce ana gani domin shi irin anka ce yana gani amma ana nufin ana gani a cikinsa ai liyubsiru fihi don su gani a cikinsa kinai ga ka'idar larabci ana iya cewa liyaskunu fihi wan nahara liyubsiru fihi a kawo fi'ili da fi'ili amma shi ja'alnan laila sai an ka sa liyaskunu sai aka kawo masa fi'ili amma wan nahara shi koyini sai an ka kawo mubsiran ba a ce liyubsiru ba kenan nan sai aka kawo masa wato maimakon a kawo fi'ili da fi'ili ko suna da suna sai an ka canza to me yasa aka yi wannan yace to nan an hankalta ma ma'ana ne ba an hankalta ma dole sai lafazin ba wa qad sabaqa ma yushbihu hada yace abin da yake kama da wannan ya gabata fi qawlihi ta'ala wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ataina samudan naqata mubsiratan mun ba samudawa wato taguwa mubsiratan wanda yake tana gani akwai maganganu ko mubsiratan ana nufin wadda ana ganin ta mu'jiza ce suratul isra'i aya ta 59 malam ya kawo mas'ala da bayanai karkashin wannan kuma da inda ya kawo waja'alna al-laila wan nahara ayatayn faja'alna famahawna ayatal layl waja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab wa kull shay'in fassalnahu tafsila kina sai ka koma can cikin wato karkashin wannan aya a cikin wato suratu a cikin wato suratul al-isra a matsala ta 600 ya kawo wannan ina fata an fahimce ni a matsala ta 600 nan ya kawo bayani a karkashin wannan ya tattance wannan matsala sannan kuma wato a can cikin suratul al-isra'ilai har yanzu inda ya kawo matsalar matsala ta 578 ya kawo wannan bayani to da haka sai ka koma nan ka ƙara ganin bayanai karkashin wannan matsala na baka nan gobin ne saboda mi saboda ka ƙara tantance matsala domin matsala in tana da alaka da wurare daban-daban ya kamata ɗalibin ilimi wato ya fahimce ta to matsalar mu ta gaba har yanzu matsala ce ta 800 da goma a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid malin yace fa in kila idan anka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace inna fi zalika la ayatin liqaumin yu'minun lalle cikin wannan akwai ayoyi ga masu imani aya ta ta 86 malin yace ma'a anna fi zalika tare da cewa a cikin waɗannan abubuwa alamatun akwai alamomi domin al'aya ana nufin alama ala wahdaniyatin lahi ta'ala game da abin da yake nuna kaɗaitar Allah li jami'il uqala'i ga dukkan masu hankali ba wai sai su waɗannan abin nan ba domin da yace alam yarau anna ja'alna al-layla yaskunu fihi wan nahara musira sai ce inna fi zalika la'ayatin liqaumin yu'minun to anan da ya ce alam yaro ba su gani ba an naji alnan laila mun sanya dare li yaskunu fihi don su samu natsuwa a cikinsa wan nahara da yini mubsiran don su gani a cikinsa to sai ce inna fi zalika laayatin liqaumin yu'minun sai ce masu imani ne sun akwai ayoyi gare su to amma ai aya ce har ga kafirai to me yasa sai an ka kebanci malin yace kulna zamu ce inna ma khassahum bizikri abin da yasa Allah ya kebance masu imani li'annahum humul muntafi'una biha domin su ne suke amfana da ita duna ghairihim banda waninsu su kafiran ga ayoyin gaba ɗai har da halittar ka tana nuna akwai Allah Allah ce wa fi anfusikum afala tubsirun ayoyin ga sunan da yawa amma Allah ce wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun sannan Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ka ayyin min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alayha wa hum anha mu'ridun ga ayoyin nan barjat ko ina har tare da su ayoyin halittar su ayoyi ne amma ina duk wani abun da za su amfani da shi Allah ya halicce shi amma suna amfanuwa da ni'imomin Allah kuma suna saba ma Allah subhanahu wataala wal iyadu billah su yi amfani da ni'imar Allah don su saba ma Allah kaga mutuncin yayi yawa shi yasa kafiri wato yake wato kafirin sa to wannan shi ne abin da malam ya kawo amma abin da zan karawa anan da Allah ce inna fi zalika to ai ya kamata ya ce inna fi zalikuma domin ya kawo al-lailu ya kawo an-nahar tace inna fi zalika to zamiri yana dauko mani zuwa ga al-mazkur ko da abu ɗaya ne ko bi ko uku ko dubu ko biliyan ana iya ce musu zalika ai zalika al-mazkur kamar yadda yace walladina la yad'una ma Allah ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqqi wala yaznun wa man yaf'al zalika kaga sai da ambaci abubuwa daban-daban sannan ce man yaf'al zalika sannan inda yace la ayatin akwai ayoyi to ai ya kamata yace la ayatani nan kuma ya kamata ya ce la'ayata ni sai ce la'ayatin akwai ayoyi masu yawa saboda mi saboda shi wato dare da yini abu biyu ne jam'i yana iya farawa daga abu biyu a wajen waɗansu malamai don ya ce a cikin suratu hud wa aqimis salata tarafayin nahari ka tsaye da sallah sassa guda biyu na yini a to kuma can cikin tsaha sai ce wa min atrafin nahari da sassa na yini shi ko atraf ya wuce biyu sai suka ce to kenan jam'i yana iya farawa daga biyu mas'ala ce akwai sabani wajen malaman usulul fiqh kwarai da gaske da kuma waɗansu malaman lugha amma dai abinda zamu ce anan ko mu ce da dare da yini an hankalta mu abu biyu ne to sai zaman tola ayatu kenan guda biyu din nan an dauke su matsayin jam'i ko kuma a ce a'a shi dare kansa ayoyin da ke cikin sa suna da yawa abubuwan da suke nuna akwai Allah da irin yadda ke shigowa da irin wato abubuwan da suke faruwa a cikinsa ba wanda ya san iyakar su sai Allah shi ma irin abin da ke faruwa a cikin shi ba wanda ya san iyakar abubuwan da ke cikin shi na ayoyi da mu'jiza sai Allah subhanahu wataala sai zama to cikin su akwai ayoyi kowanne daga cikin su ma akwai ayoyi cikin sa sai a hada su a ce la ayatin akwai ayoyi masu yawa wannan shi ne abin da zamu iya cewa wallahu ta'ala a'lam to wannan shine abin da malam ya kawo a karkashin wannan mas'ala yanzu sai mu je a mas'alar mu ta gaba wato a matsala kenan ta 811 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abubakar bin abdul qadir ar-raji malin yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya aka Allah ce wa yawma yunfakhu fi suri ranar da za a yin busa a cikin kaho fa fazi'a sai ya dabirci ko ya firgice alfaza'u shine firgita firgita an gane ko ko ya dabirci ko ya kidima ko ya rikida an gane ko man fi samawati man fil ard bari mu karasa ayar wanda ke cikin sambai da kasai duka gaba ɗaya zai hirgice wato kuma ce firgici ya zama to a cikin firgici da tsoro walam yaqul amma zai ce Allah bai ce ba fa yafza'u sai ya firgici wa huwa azharu munasabatan shahida cewa domin da ya kawo fi'ili mudari'i yunfahu yana nufin ana busa nafaha ya busa yunfahu ana busa ai ba faɗi ba kenan an kawo fi'ili mudari'i nan an hankalta mu fi'ili mudari'i ne saboda shi fi'ili mudari'i yana nuna abu zai faru zuwa gaba ko ko yana faruwa to yanzu tunda kiyama bata tsaye bace nan zai faru ne ko kuma a ka hankalta irin yadda za a yi wato wannan busasshe sai aka maka shi fi'ili mudari'i listihdari alhala listihdari alhala fi dhihni sannan kuma fafazi'a to ai ya kamata a ce fa yafza'u sai ya rikici sai an ka kawo shi fi'ili madi ya rikici to kuma shi ko ya rikicin ai mutanen ba su rikicin ba don ba a yi busa cikin kahu ba babu matsala tabbas wannan abin rikicewa sai an yi ta kuma Allah ya faɗi yadda mutane za su riki da azarar tashi alkiyama ayoyi da sai sun yi bayanin wannan yau mata rauna ha تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد gashi nan dai da ayoyi masu yawa da kuma hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam waɗanda suka inganta malin yace to kulna za mu ci arada bidhalika abin da yasa anka abin da ake nufi da shi al ish'ar dan a sanar da kai ash'ara wa ma yash'uruna a sanar da kai an gane ko wato bi tahaqquqil faz'i cewa wannan tsoron da firgici zai tabbata wa thubutihi kuma zai tabbata tahaqquq zai kasance gaskiya wa thubutihi kuma zai tabbata wa annahu shi ka'inun abu ne wanda zai kasance la mahala ba makawa ba makawa li anna al-fi'la al-madiya domin shi fi'ili wanda yake nuna abu ya huce ya dullu ala thubuti yana nuna abu ya tabbata ko da abin yayi ko bai ba in kace zahaba ya tafi kina kana nufin ya riga ya tafi in kuma ba bai kace zahaba to kai kana da tabbacin zai tafi din misali amma da yake dan adam ba tabbas bane na Allah ne ya tabbas 100 bisa 100 wa tahaqququ wato ya dullu ala thubuti wa tahaqquqi qat'an shi fi'ili madi yana nuna tabbata abu da kasancewarsa gaskiya qat'an tabbas yanke ba shakka ina fata an fahimce ni wannan shine abinda wato malam ya kawo shi yasa wasu malamai suka ce in ka diba cikin mughnil labib an kutub al a'rib libn hisham al ansari wasu malamai suka ce qad ma fi al mudari tufidu tahqiq wasu suka ce a'a to ai shi fi'il madi yana ya faru in ce zahaba ya tafi in ce qad zahaba ya tafi ba wani abu suka ce ba ta ƙara man fi'il madi karfin komai amma malamai suka ce a'a al muakkidat tana iya zakkuwa shi da karfi bayan ka ce zahaba ya tafi kana tabbaci qad zahaba tabbas tabbas tabbas ya tafi sun kace ana iya ƙara masa wato abin nan ƙarfi mas'ala ce wanda malamai sun tattauna kan taka koma cikin littafin lugha kaga abin da take nufi wallahu ta'ala a'lam to mas'alar mu wato ta gaba sai mas'ala ta 800 wato kenan da 12 malam yake cewa fa in kila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah ya ce wa kullun atauhu dakhirina wannan aya da muka karanta mun ce imamu hafs da hamza da khalaf sun karanta wa kullun atauhu dukkan su za su zo ma Allah dakhirina suna kaskantattu ko kuma wa kullun atuhu sauran qurra sun karanta atuhu shi atau fi'ili madini sun wato atauhu sun zo ma Allah atuhu kuma al-atini ismul fa'il ne atuhu za su zo ma Allah ai yace saghirina abinda ake nufi za su zo ma Allah suna kaskantattu azillaa an gane ko suna wato saghir shine kaskantattu innaka minas saghirin azilla shi ma wato daga kaskanci na za su zo ma Allah ba su da wato wata kima da daraja ba'd al-ba'thi bayan an tayar da su ake nufi ma annan nabiyina tare da cewa su annabawa was siddiqina da kuma siddiqai wanda sun kai tsanantar gaskatawa domin siddiq shi kashe ta fi'il wato fi'il tana nuna mai tsananin gaskatawa wa shuhada'i da kuma ashuhada wanda suke sun yi shahada ya tuna hu za su zo ma Allah azizina masu daraja daga aziz ne suna masu kima da daraja mukrami da suna abin girmamawa ya ce to kulna za mu ce almuradu bihi abinda ake nufi sagarul ubudiyya kai hatta in an ce sigar jam'i ne na sagir shine karami sagar shine kaskantacce an gane ko to nan sagarul ubudiyya ana nufin za su zo ma Allah suna da kaskanci na ubudiyya su bayan Allah ne ba wanda yake da wani matsayi wanda ya wuce shi bawan Allah sai dai wajen ubudiyya al'amma dukkan su haka ne wajen ubudiyya al-khassa waɗanda suka bauta ma Allah ba dai suke da waɗanda su bauta ma Allah ba ya ce to sagarul ubudiyya kaskanci na kasancewa su bayi ake nufi war riƙi da bauta an gane ko wa zulluhuma da kaskancin su kaskancin bauta da kuma wato kasancewa su bayi kuma din ne kuma daga al'ubudiyya kuma da arriqu la dhulla dhunubi ba ana nufin kaskanci na zunubi ba wal ma'asi da kuma sabon Allah wa zalika ya ummul khalqa kulluhum kenan wannan wa zalika shi wannan irin wannan kaskanci a nuna kowa ya zama Allah bawa ina fata an fahimce ni ya ummul khalqa wannan ya shafi halittu kullahum dukkan su gaba ɗaya wa nadhiruhu irin tamkar wannan mal yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala in kullu man fis samawati wal ardi illa ati ar-rahmani 'abda suratu maryam aya ta 93 lalle in kullu man fis samawati dukkan wanda ke cikin samai da kasai ai babu wani in in illa ta zo bayan ta tana nufin ma ta yi nafiyu kenan ma kullu man fis samawati wal ardi illa ati ar-rahmani 'abda ba wani wanda zai zo daga cikin samai da kasai duk wanda ke cikin sammai da kasai illa atir rahmani abda sai ya zo ma Allah a matsayin bawa bai da wani wato matsayi wanda zai fifita kanshi akan waɗansu kowa bawan Allah ne sai dai wani matsayin shi na ibada ya ɗaukaka shi fiye da wani kafiri kuma bai da wata kima a wajen Allah subhanahu wataala fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wato wazna ina fata an fahimce ni to wannan shine karshen bayanin da malam ya kawo a karkashin wato wannan aya a cikin suratul an-namli kenan suratul namli Allah subhanahu wataala ya nuna mana karshen ta a cikin littafin asiratul qur'ani majid mas'alar da zamu je a karshe akan ta mas'ala ta 133 a cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab malam yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wataala wa taral jibala zaka ga duwatsu tahsabuha jamidatan imamu asim da kuma hamza da ibnu amir da abu ja'far sun karanta tahsabu sauran kuma sun karanta ta tahsibuha sai kai hattara kuma dukkan su ma'ana guda ce zaka ga duwatsu kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kai mai sauraron alqur'ani ko wanda ake ma wa'azi wa taral jibala zaka ga duwatsu tahsabuha ko tahsibuha kana sawa tsammanin jamidatan suna nan daskararru aljamid daskararru suna tsaye a wuri guda wa hiya tamurru marra sahab amma suna tafiya ne irin tafiya ta wato as-sahab shine girgije kadan kadan suna tafiya suna narkewa malin yace to hadhihi al-aya wannan aya tadullu bi zahiriha tana nuna a zahirinta annal jibala cewa duwatsu ala annal jibala cewa duwatsu ya zunnu harra'i wanda yake kallon duwatsun yana zato sakiratan suna tabbaci a wuri guda wahiya tasiru amma ita tana tafiya wa qad ja'at ayatun ukhra wadansu ayoyi sun zo tadullu ala annal jibala rasiya cewa duwatsu tabbatattu ne war rasi huwa thabitu abinda ake nufi da arrasi shine abinda ya tabbata fi mahallin a wani wuri ka qaulihi ta'ala kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala wal jibala arsaha duwatsu Allah ya kafa su ya tabbatar da su suratul najiat ayat 32 wa qawlihi da fadar Allah wa alqa fil ardi rawasiya Allah ya jefa a saman kasa rawasiya kina aljabal aljibal rawasiya duwatsu kafaffu tabbatattu an tamida bihim wato dan ta girgiza da su ma'ana Allah ta bi da bihim dan kan kasa ta girgiza da su an shafe lamun suratul nahl aya ta 15 wa qawlihi da fadar Allah wal arda madadnaha kasa mu ne muka shimfida ta wa alqaina fiha rawasiya mun ka sanya a cikin kasan nan ko muka jefa a cikin ta rawasiya tabbatattun duwatsu الحجر آية تشاترة سورة الحجر كينا وقوله دفر الله سبحانه وتعالى وجعلنا فيها رواسي شامخات من سنيا أتكين قصا رواسي كففو دواسو كينا يكينو في الجبال الرواسي كينا شامخات وأن دسمت أو ككاني أنغان يكون أنغا شمخني شيني أو ككد أبو سورة المرسلات آية تأشرين دبقوي نفتا أنفهم شيني تشيني malin ya ce to gashi an ce duwatsun suna tafiya gashi kuma yanzu an ce a'a duwatsun kafaffu ne wa wajhul jam'i malin yace yadda za a hada waɗannan ayoyi zahirin abu ne wanda yake zahiri sai mu ce to zahiri ne ga wanda Allah ya gadar da shi wa huwa shine anna qawluhu fadar Allah subhanahu wataala arsaha ya tabbatar da su suratul nazi'ati aya ta 37 wa nahuhu da waninsa ya'ni fi dunya ana nufin kafaffu ne a nan rayuwar mu ta duniya wa qawluhu amma fadar Allah subhanahu wataala wa hiya tamurru marra sahab duwatsu suna shudewa irin shudewa ta girgije ya'ni fil akhirati anan tashi alkiyama yake nufi malik yace bi dalili qawlihi saboda fadar Allah subhanahu wataala wa yawma yunfakhu fi suri ranar da za a busa a cikin kaho fa fadi aman fi samawati to a ran nan sai wanda ke cikin samai da kasai ya wato abin da shiga cikin tsoro da firgici suratul naml ayat 87 malam yace to da ya faɗi wannan magana yawma yunfakhu fi suri sannan thumma aqafa alaihi dhalika qawluhu sannan ya dora akan wannan fadar shi wa taral jibala a wannan rana kenan ranar rana ce zaka ga duwatsu suna tafiya al aya malam yace to wa mimma yadullu kuma abin da yake nuna ala zalika akan wannan annususul qur'aniyya nassoshi na alqur'ani ala anna sayral jibal cewa tafiyar duwatsu fi yawmil qiyamati ranar tashin alqiyama ne da kasance ka qaulihi ta'ala kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda bariza aw akwai ta qira'a kuma yawma tusayyirul jibalu an gane ko suratul kahfi aya ta 47 wa qaulihi da fadar Allah wa suyyiratil jibalu za a tafiyar da duwatsu fakanat saraba za su zan kura abin shekewa kamar yadda ayoyi da dama suka yi bayani kamar yadda malamin faɗa wa yas'alunaka anil jibal fa qul yansifuha rabbi nasfa fa yadhruha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta da sauran ayoyi to wannan shine abin da malamin ya kawo amma kafin mu kai mu karkare akwai abubuwa guda biyu da za mu ƙara shine cewa waɗansu sun bi wani babban masani na ƙasar jamus da yake nuna cewa wato ai duwatsu suna tafiya a nan duniya sai suka kafa hujja da wannan ayar suka tafi cewa ashe duwatsu suna tafiya ashe mu ne ba mu gani to suka hujja da wannan ayar ta hasabu ha jami'a ta wahiyar tamur marar sahab wani babban masani ne mai bincike na kasar wato jamus amma malamai suke nuna cewa wannan magana tashi ba gaskiya bane an gane ko yayi kuskure domin ba a tabbatar ijazi ya tabbata alqur'ani suka ce wannan magana da Allah ya ce wa taral jibala tahsabuha jamidatan yana da alaka ne da kiyama don ya ce ya aitafin shi na akan wayo mai yunfaku fi suri wannan shine abinda malamai suka fi tabbatarwa kuma ka gibi binciken da malamai suke gabatarwa akwai musamman hay'atul ijazul ilmi tarabatul alim al islami suna da littattafai sannan kuma karshen wannan aya inda yace wa kullun atawhu wa tara al jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab sun allahi alladhi atqana kull shay innahu khabirun bima taf'alun allah yana gani abinda kuke aikatawa akwai qira'a innahu khabirun bima yaf'alun abu amr ibn al'ala da yaqub da ibn kathir an gane ko sun karanta innahu khabirun bima yaf'alu amma shi ibn amir da shu'ba suka ce bi khulfin anhuma suna da wato huska guda biyu suna karantawa bima yaf'alun ko bima taf'alun amma abu amr da yaqub da ibn kathir sun karanta innahu khabirun bima yaf'alun Allah ya san abin da suke aikatawa to bayan yana magana da su sai ce bima yaf'aluna kina an yi iltifati ana uslubul khitab an koma gaiba amma innahu khabirun bima taf'alun domin ana magana ne da ku sannan kuma sai aka ce magana da ku an kace bima taf'alun kariba cikin alqira'at wa atharuha fi tafsir wal ahkam na wato Muhammad bin Umar Salim Bazmul da kasar Saudiya kabi yagga taujihin sai yake ko kadi ma sun littafai da suka yi taujihi na tafsiri wanda sun kai taujihin qira'at a wannan wurin ɗan uwa musulmi suratul namli Allah ya nuna muna ta kai ƙarshe sai kuma darasinmu na gaba idan Allah subhanahu ta'ala ya kaddara ya bamu dama za mu zo mu dora akan inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh